fi sama wannan tafsirin surati ali imrana tafsiri ne na surar ali imrana madaniyatu wadda ita surar nan ta ali imrana an saukar da ita ne a madina mi'ata ne a musafai da yawa an ce ayoyi ɗari biyu ce surar nan ta ali imrana a musafofi da yawa aya ɗari biyu ce au illa ayata amma akwai musafin da aka lissafa ta aya ɗari da casa'in da tara aya ɗari biyu ba aya ɗaya na zala awwaluha farkon ta ya saukan ila tamanin aya haka kai aya ta tamanin lamma qadima nasara da jirana lokacin da nasara da jirana suka zo ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a 90 min alhijrati shekara ta tara daga hijira wa qala ba'ruhum fi isa wasu a cikin su suka ce game da lamarin annabi isa huwa allah wa annabi isa ai shine allah wa ba'ruhum wa'insu a cikin nasara najrana suka ce waladullahi a'a ba allah bane dan allah ne wa ba'ruhum wasu a cikin su suka ce salisu salasati na ukun iyayen gije uku ne wani zafta ta hallahu surata bi tauhidihi wannan ne yasa Allah ya buɗe sura da bayanin kaɗai tashi cewa Allah subhanahu wa ta'ala maka da yake ne faɗala wani subhanahu wa ta'ala ya ce
Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله أعلم يراده بذلك Allah shi ya san abin da yake nufi da wa'annan ayoyi da ya buɗi wannan surar da su a da wa'annan haruffa da ya buɗi wannan surar da su irin wa'annan haruffa wato huruful muqadda akwai surori guda 29 a Qur'ani wanda yake aka buɗe su haka wannan ita ce ta biyu a ciki daga na aka ta 29 ita ce surar nun nun wal kalami wa ma yasduruna to wanda a ciki akwai wanda aka buɗa da haruffa ɗaya kamar he nun ko fa ko sa akwai wanda aka buɗa da harafi biyu kamar he mim akwai mai harafi uku kamar irin wannan alif lam mim ko alif lam ra ko kuma wanda aka buɗa da harafi hudu kamar alif lam mim sad ko harafi biyar karshe kenan kamar ka ya ayin sad to a- akwai fassarori da yawa da malamai sukan bayar a irin nan amma fassarar da yake ta fi kukuta shine wadda mufassir ya kawo a ce Allahu alam bi muradihi bi zalika Allah shi ya san me yake nufi da wayannan haruffa akwai masu cewa alifin daga sunan Allahu ne lamun kuma daga sunan mala'ika Jibrilu ne nemin kuma daga sunan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam Muhammadu kamar an ce Allah shi ya aiko malaika jibrilu zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da wannan ƙur'ani mai girma ƙur'anin da da mutane da aljanu kai da duk halitta ma za su haɗu akan su zo da kamarta to ba za su iya ba allahu la ilaha illa huwa ubangiji kan shi ne allah da ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba shi ba shi kadai shi ne wanda yake ya cancanci a bauta masa wadda wannan radi ne likaurihi da faɗin nasara inna Allah huwa almasihu da Allah shine annabi Isa aka ce a'a annabi Isa ai mutum ne yanda nan gaba a suratul ma'ida za a faɗa mana mutumin da yake da sifofi irin na mutane a ce Allah ne mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya fulani da wanda yake bukata zuwa ga abinci a ce Allah ne da me ya fi sauran halitta da me ya fi sauran mutane inda a matsayinsa na cewa mahaluki ne a yana suke mahaluki shi ma mahaluki ne zai zama mahaluki ne a ausali salata ko cewa Allah na ukun uku ne ko annabi isa shi ɗaya ne ruhul kursi ɗaya Allah ɗaya in an hada sun zama uku kenan alhayyu wanda yake rayayye allazi la mutu wanda bayan da za a ce ya karɓi mutuwa bayan da za a ce ya mutu radun liƙauli wannan radi ne ga fadin su da suke cewa inna isa bin a wai annabi isa dan allah ne izu jawwizuna mautan dan suna ganin cewa abu ne mai yiwuwa a ce annabi isa ya mutu wal ibnu ta kuwa yushbihu al-aba yana kama da uba da a ce annabi isa ɗan allah ne to yanda allah baya mutuwa annabi isa ma sai zan bayan da za a yi ya mutu alƙayyum wanda yake shi ke tsaye da lamarin halitta wanda yake tsaye da duk wani lamari allazi la yazulu sultanuhu wanda sarautarsa ba yanda za a yi a ce ta gushe wa qad zala sultanu isa hakika sarautar annabi isa kuwa ta gushe ta gushe a yanzu ko da zai zo zai yi wato shari'a ne zai bi tsarin shari'a annabi manzo ne sallallahu alaihi wasallama ba wai za a ce annabtarsa yanzu ya zan ba annabi ba a'a malamai da yawa masana hakika abinda suke kansa wanda duk Allah ya ce annabi ne ya zaɓe shi a matsayin annabi to yana nan annabi har abada illa iyaka ta ya zama wakacin aiki da shari'arsa ya ƙare ya zama an daina aiki da shari'arsa وقال رسول الله عيسى عليه السلام نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان نزل عليك الكتاب Ubangiji ya saukan ma alkitaba ƙur'ani munajjama da kaɗan kaɗan a cikin shekaru 23 shekara 13 a makka shekara goma a madina ya muhammadu ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam nazzala wanda yake nuna takarari wato yana nuna cewa da kaɗan kaɗan kenan aka saukar bil haƙƙi halin kasancewa ƙur'anin nan ko sauko da shi da aka yi da gaskiya ne bisu fi a habarihim mai gaskiya ne a cikin duk labarin da ya faɗa duk labarin da ƙur'ani ya zo da shi gaskiya ne wa fihi ima'u wannan ya kunshi nuni ila anna man halafahu zuwa cewa ashe duk wanda ya saba wa ƙur'ani kazzab karya yake kenan duk wanda yake ya saba wa ƙur'ani to ya zama makareci tunda ƙur'ani ya zo ne da gaskiya wa anzala taurata musaddiqan tsarin kasancewa su mai gaskatawa lima bai na yadaihi ga littattafan da suka zo kafin saukarsa daga littattafai wa rusuli da manzanni ya gaskata baki ɗayan manzannin da suka zo kafin zuwansa ya gaskata baki ɗayan littattafan da Allah ya saukar kafin zuwansa shi yasa tsakanin farkon surar nan da ƙarshen surar da ta ƙare surar bakara akwai munasaba shi yasa aka haɗa su yanda waccan ta zo a ta da cewa la nufaru kuma yana hadin min rusuli to kuma ita ma ta fara da cewa musaddiqan lima baina yadayhi wa fi takzibun nasara wannan ya kunshi karyata nasara wa fittiba'il injili da suke da'awar cewa su suna bin injila ne wa isa da suka ce su suna bin annabi isa ne to anan aka karyata su me yasa aka ce karya suke ba kun qur'ani ba bin injila suke ba ba bin annabi isa ba lamma halaful qur'ana lokacin da suka saba wa qur'ani da injila suka bi da sun gaskata da qur'ani da annabi isa suka bi da sun gaskata da annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo musu wa anzala taurata ubangiji ya saukar da taura wal injila ya saukar da injila jumlatu jumlatan jumlatan an saukar da su ko gaba daya ala Musa wa Isa ita a taura an saukar da ita ga annabi Musa ita kuma injila an saukar da ita ga annabi Isa ofrida zikiri an ware su aka ambace su su wannan littattafan guda biyu bayan ko sun shiga a cikin musaddiqan lima bayna yadayhi sun shiga cikin madin nan inda suna cikin littattafan da yake sun sauka kafin zuwan ƙura'ani to shi yasa an samu wato idinari da zikir hasi ba da al'ami an yi idinari da aka ambaci hasi bayan an ambaci ami liƙi zami sha'anihima me yasa aka ware su aka ambace su bayan da an ambace su gaba ɗaya saboda girman lamarinsu min ƙabalu min qabl alqur'ani kafin a saukar da qur'ani aka saukar da taura kafin a saukar da qur'ani aka saukar da injila hudan linnas halin kasancewa su shirya ne ga mutane man tabi'ahuma wanda yake duk ya bi su zai zamo ya tafi bisa shirya ashe yahudu da nasara ba su bi attaura ba ba su bi injila ba yanko ba su zamo bisa shirya ba tunda ba su gaskata da manzo ba sallallahu alaihi wasallama ba su gaskata da qur'anin da ya zo da shi ba al ma'ana abinda ake nufi ku zo da hujjar ku daga attaura ko injila ku zo da hujja daga cikin attaura da za ta nuna cewa qur'ani ba gaskiya bane ku zo da hujja daga injila da za ta nuna cewa qur'ani ba gaskiya bane wa anzalal furqan ubangiji ya saukar da littattafai da yawa الكتب الفارقة بين الحق والباطل littattafan da suke rabewa tsakanin daidai da ba daidai ba suke rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya awil qur'ana ko ko abin da ake nufi da furqana qur'ani a'adahu an sake maimaita shi bayan da can an ambace shi da aka ce nazzala alaykal kitaba yurattiba alaihi ma ba'dahu dan ya jeranta abin da zai zo bayan sa a kansa a dora abin da zai zo a kai wa huwa menene abin da zai zo bayan an faɗi wannan shine إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام innal ladina kafaru hakika wa'annan da suka kafirce bi ayatin lahi da ayoyin Allah addallati ayoyin da suke shiryarwa ala tafarrudihi bisa kadaitar ubangiji bil uluhiyyati da cewa shi ke tafi da lamarin kome kome bawansa ne duk abin da ba Allah ba to bawan Allah ne ko menene wa hum nasara najrana su ne nasaran najrana lahum azabun shadid lalle kam azaba mai tsanani ta tabbata gare su wallahu ubangiji subhanahu wata'ala azizu mabuwayi ne galib marinjayi ne ala amrihi bisa lamarinsa fala amnahu shay'un min injaz wa'idihi ba wani abu da ya isa ya hana Allah daga zartar da narkon da ya wa wa'adihi ko alkawarin da ya zuntika ma'abucin ruko ne la ya kadiru ala mislihi muntakim azabar Allah ba wanda yake da ikon yi azaba kamar ta shi yasa kenan bawa in yana ganin ya saba wa Allah ne don yana gudun azabar wani cewa wani zai masa azaba to ko ai ya gane cewa azabar Allah gaba take da azabar kowa azabar Allah a gaba take da azabar kowa shi yasa ka kiyaye azabar Allah azabar duk wani Allah ba koman kome ba ce azabar Allah ita ce azaba yakan iya haɗa bawa da azaba madawwamiya Allah kiyaye mu
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء inna Allah hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala la yafa alai shu ba wani abu da yake buya gare shi filari a nan kas wala fi sama ko a sama wa min qawlukum fi isa yana daga abin da yake bayan da za a yi buya ga Allah tabaraka wa ta'ala irin maganganun da kuke faɗa ku nasara game da annabi Isa kuna ba shi matsayi da ba matsayinsa ba kuna cewa ɗan Allah ne alhali Allah bai da ɗa wannan magana ce wadda take ta kai inda ta kai amuni wa qalu tahazar rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati tafaddana min wata shaqularu wata khayrul jibalu hadda wata anda aulin rahman walada wa ma anda jilin rahman an yatta yi walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk bayan Allah ne shi yasa wannan magana da kuke faɗa ta yi muni kwarai Allah bai da da mata zallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila asahuma ya ke banci sama da ƙasa da ambato hissa domin gani da zahiri la ya tajawazuhuma bai ketare su da karero wannan ƙara tabbatarwa ne likayyomi ya ce ga zamowarsa shi ke tsaye da baki ɗayan lamura saboda zamowarsa yana tsaye da baki ɗayan lamura shi yasa ba wani abu wanda yake buya gare shi shi yasa ashe wani wanda wani abu zai iya buya gare shi to wannan ko ai ba a ce shi yake tsaye da labari ba za ta yi a ce wanda abu ya buya gare shi ya tsaya da shi ai ba za ta yi ya tsaya da shi ba amma Allah subhanahu wataala da ba abin da yake buya gare shi ashe lalle shi ke tsaye da komai komai yana karkashin kayyumiyar Allah tabaraka wa ta'ala huwa allazi والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم huwa allazi ubangiji shine wannan yusawwirukum da yake suranta ku ku mutane kullukum a ko kullakum kullakum gaba ɗayan ku takidi ne ga kundin wanda yake maf'ulun bihi kullakum dukkanin ku isa wa gairahu da shi kansa annabi isa Allah ne ya suranta shi ga yadda zai zamo a mahaifarsa da shi da waninsa daga sauran halittar Allah da kaifa yakunu ila ya wanda aka suranta shi a mahaifar mahaifiyarsa za a ce ya zamo ubangiji ina fil zulamil arhami a cikin duhan mahaifa kaifa ya sha yadda ubangiji ya nufa haka yake suranta ku a suranta cewa wannan ma barinsa za a yi tayi a suranta za a haifa amma ba zai dade ba za a tayi a suranta za a haifa ya dade tayi a suranta za a haifa tagwaye ne tayi a suranta a namiji za a haifa ko mace za a haifa ko dogo ko gajere ko fari ko baki ko mai arziki ko ba mai arziki ba to duk da yadda Allah ya so haka yake surantawa min zukuratin shine yace ko da ya zamo namiji ko ya zamo mace ko ya zamo fari ko ya zamo baki in ba ikon Allah ba sai a haifi tagwaye amma ɗayan fari ɗayan baki ya zama ɗayan fari ɗayan baki ko kuma ɗayan namiji ɗayan mace in kuma Allah ya so ya zama duk farare ne dukkanin su maza dukkanin su maza sai a tagwaye ya zama raba bambance tsakanin su ma yana wuyata ga mutane mutane su kasa bambance ma tsakanin wanne ne wanne ne a sai ta yi kuma a haifi tagwayen ya zama dukkanin su ba zai ba za su rikitar da kai ba dan sai a ɗauka ma kamar ma ba cikin su ɗaya ba an sauya yadda kamar wannan take ba haka kamar wannan take ba to duk wannan ne Allah yana yi ne dan ya nuna mana shi ne Allah shi ne Allah duk wanda yake da awar akwai wata ɗabi'a to ƙarya yake dai dan da ɗabi'a ce da sai abin ya zama ya bi tsari ɗaya sai zama ya bi tsari ɗaya bani ɗaya ne daga gare shi aka yi wannan haihuwa amma kuma ya zamo a samu bambanci la ilaha illahu ba wanda yake ya cancanci a bauta masa in ba shi ba Allah shi kadai ya cancanci a tsaya a bauta masa iz la ya alamu gairuhu jumlata ma ya alamu domin wani Allah bai san gaba ɗayan abin da Allah ya sani ba ba wani wanda yake saninsa ya kewaye da sanin Allah. Allah yakan sanar da wanda ya so daga cikin halitta abin da ya nufa ya sanar da shi. Manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya faɗa masa wa Allah maka ba lam takun ta'lam. Allah ya sanar da kai duk abin da baka sani ba amma gaba ɗaya ba wani wanda za a ce saninsa ya kewaye da sanin Allah gaba ɗaya. Wala yaqdiru ala misli ma yaf'aluhu wani Allah bai da ikon ya zo da irin abin da Allah yake aikatawa. Al-Azizu wanda yake mabuwayi fi mulkihi a sarautarsa aka maimaita wannan sunan a can a baya an kawo shi a matsayin nikira wallahu azizu aka kawo shi a matsayin nikira nan kuma an kawo shi a matsayin ma'arifa nan dai a ƙara nuna wa bayi cewa in wani yana da ta cewa a wannan tudu Allah ta ke tsari nan na Allah ya ce in an tashi haihu wata waye matsalan dole a haifa maza shi bai yadda ba don ya iya ko in an tashi haihuwa dole a haifa mata ko an tashi haihuwa dole a haifa namiji da mace ina waye isa ko in an tashi haihuwa ya zamo dole farare za a haifa ko dole bakake za a haifa ina ai ba wanda ya sai wannan alhaki wani kuma isu yi a cikin duk abin da ya aikata da halitta Allah yana yin ta ne dan manufa kuma yadda duk wani tsari na Allah Allah yana yi ne dan manufa
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هو الذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم Ubangiji shi ne wanda ya saukar ma da littafi, ƙur'anin nan ya zo ne gare ka daga wajen Ubangiji, minhu ayatun muhukamatu wanda a cikin ƙur'anin nan a cikin littafin nan da aka saukar gare ka akwai ayoyi wa'anda suke abin kyautata bayyana wato fitowar su fili su bayani akan abin da ake nufi daga gare su ware hatu dilala shiryawar su a fili take kofizar an kiyaye irin wannan daga a ce ta ɗauki yiwuwar wata ma'ana koko a ce za a iya rikicewa wajen gano ma'anarta saboda zamawar ma'anarta ta a fili irin wannan shine da yawa daga malamai suke kira nassi nassi a wajen malikawa ko shafi'awa shine duk wata magana da bata yi ihtimali ba wato ba za ta ɗauka ba sai fassara ɗaya to sai a ce wannan ta zamo nassi kenan wanda da kwan sabani tsakanin malamai shi nasoshi a cikin qur'ani wato maganganun da yake sun zo a qur'ani ba sa yi timalin komai sai abu daya sai ma'ana daya suna da yawa ko yan kaɗan ne akwai a cikin malamai da suke ganin ai yan kaɗan ne kwarai yan kaɗan ne irin wannan galibi an fi samun ko dai zahiri ko abin da ya kama da haka amma ba nassi ba amma akwai su malaman da suke cewa nassi ma a cikin qur'ani ai yana da yawa nassi ma a cikin qur'ani wato maganar da ba ta ɗauka in ba ma'ana ɗaya ba a qur'ani ai yana yana da yawa yana da yawa ko yaushe dai a gane in an samu magana wanda ta ɗau umumi to tunda akwai yiwuwar a ce an yi tasisinta kaga ta zamo ba nasi ba kenan tunda akwai yiwuwar a ce an yi tasisinta amma idan ya zamo maganan nan ba ta ɗaukan umumi kuma aka bayyana abin da ake nufi daga gare ta a fili to sai a ce ta zama nasi ina misali kamar faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'ati nizara ja'atu tilka ashratun kamilatu to wannan da aka kawo tilka ashratun kamilatun sai magana ta zamo nasi dan ko ba za ta iya daukan wata ma'ana ba in ba ma'ana ɗaya ba da cewa aka kawai kamar nan da ta samu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin izara ja'atu da sai zamo ba nasi bane saboda wa wa a larabci yakan zo da ma'anar au kamar yadda audin takan zo da ma'anar wa din to ta yi wani ya ce ai abin da ake nufi idan a lokacin haji ne za ku yi ku yi uku amma in ba za ku yi ba lokacin da ake cikin aikin haji sai kun koma gida to sai ku yi bakwai to a kaga kenan akwai ta wani kuma ta ya ce a ana nufin ku yi goma in kun yi uku a zamanin haji ku yi bakwai kuma bayan kun dawo daga aikin haji to amma da aka kawo tilka ashiratun kamila sai magana ta zamo nassi ta koma nassi ba ta ihtimalin sai fassara ɗaya tak sai zama sai fassara ɗaya tak take ihtimali amma shi a ce kalma ko magana tana ihtimalin wata ma'ana haka din yana faruwa ne saboda wasu dalilai da yawa wanda yake alfiyatul usul kaga an kawo su da yawa a ciki kamar misali kalma kanta tun asali a larabci ya zamo tana da fiye da ma'ana daya kamar lafazin quru wal mutallaqat wa tarabbasu bi amsina thalathata quru wannan ba nasi bane ma'ana yana ihtimalin cewa quru din ana nufin jini kamar yanda khulafaul arba'atu dinnan manyan halifofin nan guda hudu sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali duk suka tafi akan haka zuwa wajen su quru din nan da Allah ya ce wa mutallaqat wa tarbasa da sunna salatu da quru ana nufin jini ne haka irin su ibrahim nahai suka tafi akai haka abu hanifa ya tafi akai haka mashi ya fi karfi a masabar hanabilawa ta yi kuma ya zama ƙuro ɗin ana nufin tsarki ne to kaga wannan wato zamowarsa bai ɗau ma'ana ɗaya ba dangane da cewa ita kalmar kanta tana da ma'ana biyu ta yi kuma dan tasarifi ne kamar wala yura shahidun wala wa katibun wala shahid eh, ko la tura wa walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi ta yi kuma a'a yanda aka hada ne kamar eh, wa- wa- illa an ya afuna aw ya afuna lazi bi yadihi qudatun nikahi ta yi ya zamo dan wani harafi ne da aka yi amfani da shi wanda yake daukan fiye da ma'ana daya kamar min ta wa ko ba wamsahu bi ru'usikum ko famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu bi din nan ta bi ru'usikum a ayat taimama tana nuna tabi'iri ne ko ko zarar za'ida ce ko tana ta zo ne kawai dan zarar ilsaki sai ya kawo wa'yansu suka ce ga inda take wasu suka ce a ga inda take wannan ya kawo bambancin fahimta a malikawa suke ganin dole sai an shafi kan gaba ɗaya shafi'awa ko da suke duban cewa biyu ɗin ta nuna tabi'iri suka ce a ai ko yatsa uku ka ɗora a kanka ya isa a wajen shafa alwala an fi son ka shafi baki ɗayan kan amma ko yatsa uku ka ɗauka ka ɗora malikawa ko suka ce in ma za ka shafi duka amma ka bar wajen yatsa uku baka shafa ba ai shafar bata isa ba a bata isa ba ko kuma wamsau biyu juyo kuma aidi kun minhu min din wannan tabiriya ce kenan sai an ɗebo wani abu daga turba shi yasa kenan ashe ba ta ba za ta inganta ba sai kan turba ba za ta yi akan- akan dutse ba ko kuwa min din nan ba tabiriya ba ce ta ibtida'i ce to ma- a shafiyawa suka ce ai tabi- eh, tabiriya ce a su ko sha- malikawa suka ce ta ibtida'i ce ta ibtida'i ce to dai irin wannan yana kawo ya zama magana magana ba nassi ba ta zama nassi ba ta yi wani ya ce ah to me yasa qur'ani ake samun abin da ba nassi ba me zai hana Allah ya sanya ƙur'aninsa gaba ɗaya ya zamo nassi yadda zai zamo fahimta duk ta dace a zai zamo ba wani saɓani kenan Eh, to amsar da za a bashi shine cewa to idan da an yi haka sai ya zamo ba a nuna fifikon ilimi ba ba a nuna matsayin ilimi ba tunda komai ma za a faɗa kowa ya gane to ba shi kenan ba wa zai tsaya neman ilimi yaushe ne zai zama a gano ɗaukakar ilimi ma abota ilimi ga shi Allah ya faɗa yarfa Allah la zina yarfa Allah la zina amanu minkum wal zina utul ilma daraja ya faɗa kuma hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun to shi yasa aka saukar da irin wannan din ya zamo malamai su ijtihadi wajen gano me ake nufi wanda ya ijtihadi ya dace shikenan ya samu lada biyu ladan ijtihadin da ladan dacewa wanda ijtihadin ko bai dace ba ya samu lada ɗaya bari ma malamai da yawa sun tafi akan cewa ai duk wanda ya ijtihadi a matsala wadda take furu'iyya to za a iya cewa ya dace ta yi ai hukunci da cewa duk wanda ya ijtihadi a matsala wadda take furu'iyya ba asali ba usuliya ba to ya dace to a hunna ummul kitabi su irin wa'annan ayoyin su ne asalin littafin asaluhu su ne asalinsa al-mu'tamadu alaihi wanda ake dogara gare shi fi usul shari a wajen asalan shari'a wa furu'i da rassan shari'a allazi yuraddu ilaihi ghayruhu bitawili wanda ake mai da waninsa zuwa gare shi ta fuska tawilin wanin nasa yanzu misali kama da take cewa laysa ka mislihi shay'un nassi ce a cikin cewa ba abin da ya kama ga al- da Allah subhanahu wata'ala shi ai ayar da take cewa kuwa lima khalaqatu bi yadayya eh, lima khalaqatu bi yadayya da aka sifanta Allah da cewa yana da hannaye to ita wanda mutashabiha ce saboda in an ce Allah yana da hannaye to kai kana da hannaye ina da hannaye wancan yana da hannaye Allah yana da hannaye ya zama kenan magana laisa kan sai shay'un ta tashi kenan to sai me sai ai tawilin ta tun da daman a larabci yadu takan zo da ma'anar kudura ko in'ani ko mulki ko tasisi ko abin da ya kama da haka akan ce gari na hannun sarki ko a, ba ana nufin ya rike garin ba ko gadansa tayi ba zai iya dagawa ba ko gadan da yake kwance a kai tayi ba zai iya dagawa da hannayensa ba amma a ce garin gaba ɗaya yana hannunsa kaga abin da ake nufi yana cikin tasarrufinsa ko abin da ya kama da haka ko a hausa ba ana haka kenan shi yasa koyaushe in an samu wa mukami to lalle ne a mai da mutashabihi zuwa gare shi inda aka samu bacewa daga waɗansu shine cewa sai su ce ba sai an mai da mutashabihi ga muhukami ba wanda wannan yake kawo ake bacewa Allah cewa ya fa in tana za tun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir mai da shi zuwa ga Allah shine in an samu tashabi a Qur'ani a mai da shi zuwa muhkamin da yake a Qur'ani to wa haru mutashabihat akwai sa'ayin kuma wanda su mutashabihai ne mutamilatu suna daukan fiye da ma'ana daya la tarihu maqsuduha abinda ake nufi daga gare ta bai fito fili ba saboda an samu wani ijmalin aw muhalafatin zahirati ko bambanci abin ya saba da abin da yake zahiri ba a iya gano ma'anar illa bil fasi min al ulama sai malamai sun tsaya tsayin daka sun yi bincike sun yi bincike su za su gano to kawa ilin suwari kamar farkon surori wa ayati tashbihi kwayoyin da suke nuna kamar cewa Allah ya yi kama da bayansa irin su tajribi a ayunina ko lima khalaqatu bi yadayya ko ar-rahmanu alal arshi stawa amma alladhina fi qulubihim zaygun amma wayanda yake akwai bata akwai karkata a zukatansu mailu akwai karkata an haƙƙi lal baɗili daga gaskiya zuwa ƙarya bai tabi'una ma ta sha ba aminu da koyaushe ba abin da suke sawa a gaba sai ko bibiyar abin da yake mata shabi yasa sai a yi littafi ma a ware irin waɗannan ayoyin a ce dole mutane su fahimce su wana so a ɗora su ne akan daidai eh ka yadda cewa Allah yana da hannaye ka yadda cewa Allah ya yi istiwa ya zauna akan al'arshinsa ka yadda cewa Allah yana da idanu in ba haka kai ba kai ba musulmi ba ne kai ba mumuni ba ne ya za ka abin da to bata ke kawo haka a zabi biyar abin da yake mutashabihi donal muhukami a kyale muhukami ibtiga fitnat me yasa suke wannan dan neman su bada bayin Allah neman fitinar bayin Allah ba Qur'ani bane ya faɗa ko ba hadisi ne ingantacce ba ga hadisin nan ya zo a buhari ya za ka yi musu ba haka abin yake ba dole a qur'ani akwai muhkami akwai mutashabihi in an ga mutashabihin dole a ɗauka a mayar ga muhkama a hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam akan samu muhkamai akan samu mutashabihai in an samu mutashabihan dole a ɗauke su a mayar ga muhkama ai irlalil juhali dan neman fadda jahilai don neman fadda jahilai an sa jahili a gaba an ce masa ba ba aya wace ta qur'ani shi kuma za a ce ta qur'ani shi kenan sai a yaudare shi ya dauka abin da ake faɗa masa ai haka ne da yira da shuba da dan zakawa rikice rikice wallafsi da batarwa wata ga tawili neman su fassara qur'ani bi ma shtahuna da irin abin da suke sha'awa ka kaulin nasara kamar inda nasara suka ce suke cewa na dakal qur'ani ai qur'ani ya faɗa a fili bi anna isa ruhun minhu cewa annabi isa ruhi ne daga Allah fa huwa huwa ashe kenan ya zamo Allah ne an cewa wa ruhun min fa aminu billahi wa rusuli wa ma ya'lamu tawilahu alhali ba wanda ya san fassara irin wannan mutashabihin allazi yajibu an yumala alaihi wanda yake dole a dauka a kansa illallah sai ko Allah subhanahu wataala Allah shi ya sani warasihuna fil ilmi sai kuma waɗanda suke tabbatattu a ilimi shi ma a nan ɗin yana cikin mutashabihu saboda wannan wawun na warrasu da fil ilmi an samu sabani wawi ne na adafi ko ko wato na ibtida'i ne wawul isti'inafi ne a larabci dai akwai wawi har guda takwas ko akwai wawul adafi akwai wawul isti'inafi guda biyu ne daga cikin guda takwas din to shi wannan nawan rasu huna wanne ne shine yanda suyudi yake faɗa a kawkabu sadi wa qawluhu subhanahu aw ya'fu والراسخون مبتدا او ادف والراسخون مبتدا او ادف والراسخون في العلم واو ابتدائي ne koko adafi wasu ka ce na ibtida'i ne ya zama za a yi wakafi kenan akan illallah ba wanda ya san makomarsa sai Allah والراسخون في العلم wanda suka tabbatattu a cikin ilimi ya kuluna amanna bi wasu kuma suka ce suna cewa mun ba da gaskiya da shi wasu kuma suka ce a na dafi ne ba wanda ya san fasara wannan sai Allah sai kuma wanda suka tabbatattu a ilimi to wannan fassara ta biyu ita ce mai mafassir din mu shi Abdullahi ya fara gabatarwa yace as-sabituna fi wanda suka tabbatattu a ilimi sun sami tabbata a ilimi su za suna daukan wannan mutashabihin bisa abin da yake gaskiya wanda dole ne a dauke shi a kansa shi urasuna din adafi ne bisa sunan jalala shi wawun wawul adafi ne ba ko ko mubtada ne wawun ya zama na isti'nafi ne labarinsa shine ya kulu na amanna bi suna cewa sun yi imani da shi bil mutashabi min yi imani da mutashabihin cewa daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya zo amma ba mu san me ake nufi da hakikaninsa ba kullum kowanne min al daga wanda yake hukamin da mutashabihin in inda rabbina ya zo ne daga wajen ubangiji alhakimi wanda yake gwani alladhi la tanaqaru kalamu wanda bayan da za a samu zancen sa wani yana warware wani bayan da za a ce zancen Allah wani ya warware wani wa ma yazakkar ba kowa za a gargade shi ya karbi gargadin ba illa ulul albab sai ko ma'abuta hankula al'uqulis salimati hankula makubuta suna cewa kuma in sun ga wanda ci ba abin da ya sa a gaba sai bin mutashabihin nan in sun ga wanda ba abin da ya sa a gaba sai kuma ta bin mutashabihin nan sai su ce rabbana
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب rabbana ya ubangijinmu ya mai tafi da komi namu la tuzi qulubana muna roƙonka kada ka ɓadda zukatanmu la tumilha kakka karkatar da ita anil haqqi daga gaskiya bitawilihi ma la yaliqu ta fassara mu ringa fassara wannan mutashabihin na qur'ani da abin da bai kamata ba wa nawihi ko abin da ya kama da haka ba da sada ta na bayan ko da ka dora mu bisa shirya lil amali ka dora mu kan cewa mai aiki bil muhkami mai aiki da abin da yake muhkami daga qur'ani wa taslimi in ba da kai mu mika kai lil mutashabi ga wanda yake mutashabi wa amla na milan nuka rama ya ubangiji ka ba mu rama daga wajenka tuzlifuna ilayka da za ta matso da mu za ta kusata mu zuwa gare ka innaka antal wahhab ubangiji kai ne mai yawan baiwa ita rahama ta Allah rahama iri iri ce kowa a gaba daya yana karkashin nau'i na rahamar Allah to amma akwai rahama ta Allah ta cewa a kawo ma abinci a kawo ma abin sha a kawo ma dukiya a kawo ma kwarjini a kawo ma rayuwa a kawo ma me duk wannan rahama ce ta Allah wanda duk kaga ya samu abinci ko mutum ko ba mutum ba rahama Allah ce ta sa ya samu abincin nan wanda duk kaga ya samu rayuwa rahama ce ta Allah aka ba shi wannan rayuwa to amma akwai rahama ta musamman ita ce rahamar da Allah zai matsar da kai zai kusanta kai zuwa gare shi to wannan rahama ce ta musamman wadda ita ma kuma nau'i nau'i ce akwai wanda kusanta shi din da aka yi zuwa ga Allah shine ya yarda da Allah ya yi imani da Allah ya yi imani da abin da Allah ya sauka iyaka irin kusacin da ya samu kenan shi ma da wannan ya samu kusaci wani kuma shi an kusanta shi ya zama makomi nasa ba abin da yake gani sai Allah a gaba ɗaya lamarinsa Allah qul wa zaril wujuda wa ma hawa in kunta murtadan buluga kamali ya samu wannan kusacin shi yasa shi tun anan rayuwar duniya kamar yana cikin wata aljanna yana cikin wata aljanna ne ya je lahira kuma ya sake shiga wata aljanna bi maka'adi sirikin jalisi na jalisuhum maliku mulukil maliki na kadira shakara bila ismin wa gaulin fayala ha safa wa batuhum wal mulku kana kabira to rahama ta musamman wa kowanne dai da irin tasa kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i in adai rabbik wa ma kana da'u rabbika mahzura الصورة انظر كيف فرنا بعضهم على بعض وللاهرة أكبر أكثر درجات أكبر تفريلا وأكثر درجات أكثر تفريلا tun anan duniya Allah bambance tsakanin bayi to kuma a lahira ba kuma za a ga wani babban bambanci to rahama dai rahama babba da Allah zai ga bawa shi ne rahamar da za ta kusa ta bawa ga Allah ko yaushe zama bawa Allah yake kara kusaci Allah yake kara kusata Allah yake kara kusata ana nuna masa ba komi in ba Allah ba a hakika ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل إنك أنت الوهاب وبنجي كيني من يوم بيوة لكل سؤال kana bayarwa ga duk abin da ake fatan samu ba ma sai ba sai ka nemi a ma musaya ba ba dan kana da wata bukata ba rabbana ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد a rabbana ya ubangiji innaka jami'un nasi hakika kai ne mai tara mutane liyaumin ga rana larai mafihi da ba kokonto a ciki ba kokonto a cikin zuwan wannan rana ba kokonto a game da zuwa a lalle tana nan tafi fi hukuhi ai fi yaumi wato lidin na liyaumi mai ma'anar face ita lami lam yakan zo da ma'anar fi yakan zo da fiyanci aure hisabihi ko ko tana nan nan ta'lili dan hisabin da za a yi aure da za a yi ko dan sakamakon da za a gani a wannan rana a lare ba fi ba kokonto a game da zuwan wannan rana fi koyi a cikin a kowane rana wa ba fi ba kokonto a cikin abin da yake cikin sa na daga tara mutane da yin sakayya da yin sakamako nabbahu bihi sun faɗakar da wasu faɗar haka cewa mafi girman bukatarsu abinda ya rataya da lahira abinda suke yi ba suna yi ne don duniya ba suna yi ne don lahira to wanda su ma kuma nan sai a ce akwai wanda suke gabansu su ne wanda su don Allah suke kawai ba duban duniyar ba ba duban lahirar ba duban Allah kadai inna Allah hakika ubangiji subhanahu wata'ala la yulfil miyad bayan da za a ce ya saba alkawarinsa wa'adahu alkawarin da ya bilba'su da tashi alkiyama domin zama wasa ubangiji tunafi dakori a ce zai saba alkawari wanda ne sa ya iltifati zuwa lafazin jalala wadda take shirarwa akan haka wadda take shirarwa akan cewa ubangiji subhanahu wata'ala ayi bayan da za a ce an samu saba alkawari daga gare shi إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار inna ladina kafaru haqiqa wa innan da suka kafirce bi muhammadin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hum yahud wa nasara wa kuffarul arabi sune yahudawa da nasara da kafiran larabawa yahudawa da suke cewa ai ba wani mai addini in ba wanda ya ba addinin su ba da nasara da suke cewa ba wani mai addini in ba wanda ya bi su ba da kafiran larabawa almubtairuna masu cika baki da yawan dukiyar da Allah ya ba su da 'ya'yansu lan tuguni anhum su gane bayan da za a yi dukiyoyin nan nasu su amfana musu shay'an wani abu su kare su daga wani abu min Allah daga azabar Allah walau aladum haka nan ƴaƴan nasu ba ba za su iya kare su daga wani abu daga azabar Allah ba min azabihi daga azabarsa min al-igna'i wani abu daga wadatarwa aw min al-ashiya ko wani abu ba za su tsaya musu matsayin wani abu ba badala da ta yi a maimakon a ce sun ba Allah abinda zai kare bawa daga azabar Allah shine bin Allah la malja wa la manja minka illa ilaika bawa ba shi da matsayira daga azabar Allah sai ko ya koma ga Allah ya riko da tsarin Allah shine kawai tserewarsa kaucewarsa daga azabar Allah wa ulaika hum maqudun nar masu wannan sif masu wannan sifa shine kafirci hakika su ne waɗanda ake rura wuta da su su ne kiraren da ake hura wuta da su ma tuƙadu bihi abinda ake rura wuta da su ai su ne kiraren wuta tsarin su a cikin karyata gaskiya irin tsarin da su waɗannan kafiran na yau suka ɗauka game da karyata gaskiya كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب kamar irin tsarin mutanen fir'auna fir'auna yana tunƙaho da isa ta mulki wannan ya sa ya karyata manzan Allah da ya zo masa wala karfatan na kablahun ɗan fir'auna wajen rasulun ya yi kare ana addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun wa an la ta'alu ala allah eh, fir'aun yake cewa alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusirun amana khayrun min hadha alladhi huwa huwa mahin ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليها الساورة من ذهب وجاء معه الملائكة مقترنين كي يجدوا ونه ملكنا ونه yake da wannan kasar da wannan jama'a karkashi na shi ne wani mutum shi ɗaya zai zo ya ce zai ta min da hankali shi dummi shi dummi duk wannan dukiyar da nake da ita eh, ni za a zo a tawa da hankali yo in ya isa Allah ne ya aiko shi me zai hana ya zo da dukiya ya zo da sufa min ta ciko ya zo da awarwaro na zinari eh ko a haɗo shi da mala'iku ma to su ma wayannan kafiran nan manzo sallallahu alaihi wasallama wannan tsarin suka bi wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim eh wallazina min qabli da kafiran da suka gabace su min al'umami wanda suka gabace su daga al'ummu ka ayarin wa saboda kamar adawa da samudawa kazzabu bi ayatina wa'annan sun karanta da ayoyin Allah fa azamullahu bi zunubi ubangiji ya rike su ya halakar da su da sababin laifuffukan su wal jumlatu jumlar mufassiratu lima qablaha ta fassara abin da ya gabata wato kazzabu bi ayatina din ta fassara aw halu ko hali ce alhali sun karanta da ayoyin wallahu shadidul iqab ubangiji azaba sa mai tsanani ce ta hawilu wannan ba da tsoro ne ga bayi a kiyaye saba wa lamarin Allah a kiyaye saba wa lamarin Allah Allah yana da azaba mai tsanani kullil ladina kafaru قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم Mm.
وبئس ya المهاد rasulallah sallallahu alaihi wasallam kulli ladina kafaru ka fada wa inda suka kafirai daga mushrikan larabawa da yahudawan madina domin manzo Allah alaihi salam yayin da ya umarce su da musulunci da ya dawo daga yakin badar sai yahudawan nan suka ce da shi la gurrannaka an katalta da faran min quraishin a gamara la ya rufe wani kitala dan ka kashe mutane daga ƙurashawa jahilai da bagwanayen yaƙi ba kan wannan ya ringa rudin ka ka ga wai kowa ma za ka iya maganinsa da mu ka yaƙa nanun nasu da ka san cewa mu ne mutane mu ne mutane mun san abin da muke muna da makamai mun san ya ake yaƙi ana zala sai aya ta sauka cewa a faɗa musu satugula buna da ku da gwanin tattaku a yaƙi da ku da makaman da kuka tanada da ku da sanin ya za ku sarrafa makamai da ku da baki ɗayan makircin ku a ƙarshen ta sai an rinjaye ku sai an ga bayan ku fid duniya tun a nan duniya bil katali ta fuskar a kashe wasu a cikin ku wal asari a ribata wasu a cikin ku warar bil jizyati a saba jizya kuma akan wasu abinda ko ya faru kenan an kashe wasu kamar banu quraiza an kama wasu kamar a cikin banun nariri a- an saba jizya akan mutanen haibara a kowa dilkura duk wayannan an saba jizya a kansu wa kad waqa kullu zalik duk wannan ko ya afko wato sharuna kuma a ƙarshe bayan abin da za ku gani a duniya za kuma a tara ku fi larata a lahira ila jahannama zuwa wutar jahannam ba ta doluna kuna ji kuna gani za ku shige ta wa bisal mihad ita ko wuta ta munana a matsayin makoma wuta ta munana a matsayin makoma ta munana a matsayin shimfiɗa ga bawa alfirashu hiya shimfiɗa a ce shimfiɗar bawa wuta ce
قد كان لكم آية في فئتين لتقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم Mm.
ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Ah, Ɗan kana lakum ayatu bayan Allah Allah ya nuna muku aya Allah ya nuna muku abin isra ibratu akwai isna ala anna jami'al kufari da su cewa baki ɗayan kafirai sai gulam ba makawa sai an rinjaye su kuma ya nuna muku inda kun tsaya ga lamarin Allah ba makawa za ku gaba da taimakon Allah yadda Allah ya taimaki musulmi a jiya ya taimake su a shekaran jiya to a yau din ma in musulmi sun dawo sun riko da tsarin Allah Allah sai ya taimake su wala yansuranna Allahu man yansuru a fifi ataini an nuna muku isnannan a game da kungiyoyi biyu firkataini kungiyoyi biyu iltakata da suka kafsa yaki yawma badar ranar yakin badar fiatun muminatu daya bangaren kungiya ce ta mummunai ta musulmi tuqatilu da suke yaƙi fi sabilillah dan ɗaukaka lamarin Allah ai dace suna yaƙi ne dan nuna biyayyar su ga Allah wa nabi sallallahu alaihi wasallam asabu su ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wa kanu salasa mi'atin wa salasata ashira mutum ɗari uku da sha uku ko sha hudu ko sha biyar an arba'atun wa tis'una min al-muhajirin a cikin mutum ɗari uku nan da sha uku ko sha hudu ko sha biyar mutum casa'in da hudu daga muhajirai ne sauran ɗari biyun kuwa da ishirin da wani abu to duk daga mutanen madina ne a sannan rundunar musulmi dawakai biyu kaɗai ke gare su ke cikinsu lil mikidadi wanda ko dawakan nan guda biyu na mikidadu al-aswadi ne ɗayan ɗayan kuma na marsadu ne ɗaya na migidado ne ɗaya na marsado rundunar da musulmi tana tafa da raƙuma saba'in wasittu adaru'in da sulkuna guda shida adaru'un jam'in daro sulke ba zalba ne wasa maniyatu suyufin da ta kubba takwas mafi yawan su rajjalatun da kafa suke tafiya da kafa suke yakin sannan ranar yakin badar tutar muhajirai tana tare da sayidina ali tutar mutanen madina kuwa tana tare da sa'ad ibn ubada arba'ata ashara mutum goma sha hudu ne suka shahada a ranar yakin badar a cikin musulmi a cikin musulmi mutum goma sha hudu ne ke suka shahada ranar yakin badar guda shida a cikin sha hudun daga muhajirai ne takwas kuwa daga mutanen madina su mutanen madina nan takwas da suka shahada shida a cikinsu daga banul hazaraji ne guda biyu ko daga ausu ne guda biyu kuwa daga ausu ne wa ukura kafira ɗaya ƙungiya ko kafirai ne tukatu suna yin yaƙi fi sabili shaidani a tsarin shaidan wato annan akwai abin da ake kira malaman balaga suke kira ikitifa'i kuma wato a magana ta farko akwai abin da aka shafi amma a magana ta biyu sai aka kawo a magana ta biyu ma kuma akwai abin da aka shafe amma a magana ta farko aka kawo shi shi a magana ta farko an shafe muminatun na atin fi'atun da amma sai aka kawo tuqatul fi sabilillahi a ta biyu ko sai aka kawo aura kafiratun kawo kafiratun din ya nuna mana a can akwai muminatun kuma nan a can a baya da aka kawo tuqatul fi sabilillahi to ne ya nuna cewa ashe wannan ta biyun akwai tuqatul fi sabili shaydani wanda shine mufassiru ya bayyana irin wannan shine malaman balaga ko malaman badi'i suke kira ihtibaki ihtibaki ake kiran irin wannan nau'in na badi'i tarawnahum mislaihim ku kuna daukan cewa rundunar kafiran nan ta ninka ta musulmi ayyuhal yahudu ku yahudawa kuna ɗaukar cewa da na kafiran ta ninka ta musulmi la anna minhum man arara alwaqata jarima domin an samu a cikin yahudawa wanda suka je wajen da aka yakin badar amma su sun ware ne sun tsaya su kawai su gawa zai nasara yanzu liman karratu yana duba ya ga waye zai nasara ai kuna ganin kafiran nan musulaihin sun ninka musulmin ai musulaihin musulmina ai sun ninka musulmin bima na aksara minhu wa ana nufin sun fi su yawa iskanu tis'a mi'atin wa hamsina muqatila domin kafiran nan mayaki ɗari tara ne da hamsin ra'isu wanda yake jagoran su Utbatu ibn Rabi'a ibn Abd Shams shine Utbatu dan Rabi'a dan Abd Shams wa fi mi'atu farasin dawakai ɗari ne ke tare da su dawakai ɗari ne ke tare da su wanda musulmi ko dawakai biyu kadai dawakai biyu kadai ra'ayan aini a ganin ido mu'ayana ta gani kuru-kuru wa kan nasarar lawar mumina tare da karancin mummunan nan amma Allah ya taimake su tare da cewa mummunan nan ba yawa ne da su ba ba makamai na gani na faɗa tare da su kafiran ko ga su da yawa ga makamai na gani na faɗa amma Allah ya ba da nasara ga mummunai wallahu ya yudu nasrihi man yasha ubangiji yana karfafa wanda ya so da taimakonsa wanda ya so nasarahu ya taimaka masa inna fi zalika la'ibratan kai bayanin nan da ake ya isa isina lalle akwai babban isina a cikin wannan bayani da ake wannan tankirin musnadu ilaihi a nan wato litta azimi kamar an ce akwai isina mai girma a cikin maganar nan da ake faɗa da uli lafsar amma fa ga ba ko kowa ba sai ga wanda yake da idanun zuci wanda zuciyarsa take da idanu ba makahon zuci ba wanda yake a zahiri akwai idanu a kansa amma zuciyar ta makance to shi da abin da za a nuna masa ba ba zai gani ba al-mu'tabirina masu isna wannan zai sa su imani sannan kuma ya bayyana abin da ya rufe basirun mutane da kowa tashi sun bayyana ɗin saboda izufin a bayan aya yake amma kuma maganar a haɗa take ko ya mutashi zuyina linnasi hubu shahawati